بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi yau muna ashirin da hudu ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida, wanda ya dace da sha ɗai ga watan bakwai miladiya aihuwa Isa ɗan Maryam Alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a jiya mun shiga cikin suratu ali imran mun tsaya akan aya ta bakwai a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta takwas wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد jiya bayani ya gabata waɗanda suke sun yi imani da Allah suna maida wato almuhkam suna maida mutashabah zuwa ga almuhkam mun yi bayanin cewa in an ce mutashabah shine wanda yake na da rikitarwa mun ba da misalai waɗanda ayoyin da ba za ka iya gane ma'anarsu ba su ne mutashabah an gane ni muhkam kuma su ne waɗanda suke fassara mutashabah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu shi muhkam ummul kitabi ma'ana shine ai marja'ul kitab asalin shi inda ake komawa domin a gane ma'anar shi an gane wannan da kyau wanda idan ya zamanto ma'ana ta rikice za a samu waɗansu ayoyi wanda su bayanin ta to amma wanda yake son ya yi ɓanna cikin addini sai ya ɗauki aya guda ba zai haɗa ta da wata aya ba misali fawailul lil musallina kalima azaba ta tabbata ga masu sallah shikenan sai ce to yin sallah ma haramun ne kaga idan mutum yayi yana yin wannan ko ba haka ba eh yace fa wailul lil musallina kamar yadda wani da ake ce ma Abu Nuwas dai daga cikin shu'ara'u ne na daular Abbasiyya amma malamai sun ce ya tuba a ƙarshen rayuwa tai ya zo zai je gidan giya da shi da aboki nai sai suka ga malamai da sauran almajirai ana arola da a sallah sai aboki ne ce mai ga malamai na suna shirin zuwa masallaci sai ya ce mai da'il masajid lil ubadi yaskunuha wamshi bina ila al-khammari yasqina ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru walakin qala wailul lil musallina yace da'il masajid lil ubadi yaskunuha ka bar masallaci ga masu ibada kansu tai su ta zama masu itikafi da masu zikiri da waye da waye yace wamshi bina ila al-khammari yasqina a wata riwaya wasir bina ila hanati al-khammari yasqina yace ka je mu zuwa gidan giya mu konkwadi giya mu sha giya mu koshi yace don mi ma qala rabbuka wailun lil ula sakiru Allah bai taba cewa ba kalima azaba ta tabbata ga waɗanda sun kai maye yace walakin qala wailun lil musallina sai dai Allah ya ce kalima azaba ta tabbata ga musalla to me zai kai mu yin sallah kaga wannan wato ya dauki wani wata aya amma bai dauki wanda baka fassara ta ba ko kiristoci sun ce a cikin alqur'ani an ce fa wailul lil musallina amma ka karasa aya ba zai karasawa ba to wannan shine fa ammal ladina fi qulubihim zaygun domin alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'da to in an ka samu mutashaba sai a kuma zuwa ga muhkam shine ummuhu kenan marji'uhu sai a ce allazina hum an salatihim sahuna to kaga shine zai fassara maka fa wailul lil musallin mun gane wannan to masu imani idan aka zo ga ayoyin da basu gane ba in mun fassara shi da cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah an kai ga abin da hankali ba zai iya gano shi ba Allah an ce yana Allah subhanahu ta'ala yana ji to mun tabbatar da Allah yana ji amma yaya jin Allah shike to wannan ba mu san shi ba kullu amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab to ga wata addu'a sun ka ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana kada ka karkata zukatanmu ba da iz hadaitana bayan ka shiryar da mu domin shiriya tana ga hannun wa tana ga hannun Allah duk yadda kake ganin kana akan shiriya to ka roki Allah ya kashe ka akan shiriya domin waɗannan zukatan suna ga hannun ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala biyadin rahman kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yuqallibuha kaifa yasha shi yasa mutum yana iya aiki aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulha shi yasa in an in kana akan shiriya in ka ga mutane akan bata to bari jin daɗi a'a yi fatan kai ka mutu akan shiriya domin da yawan mutane in sun Allah ya gane da su gaskiya sai su koma suna girman kai suna ganin kowa ya halaka a'a kai kanka baka tsira ba kai kanka baka tsira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi yana addu'a yana cewa Allahumma ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala dinik ya ubangiji mai juyar da zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a a watar yawa ko kuma akan addininka dan haka in ka samu shiriya kada ka ga cewa kowa wutar jahannama zashi kai kanka kai fatan ka mutu akan shiriya domin yana yiwa ka zo ka karkata in ko ka karkata sai ka halaka da yawa daga cikin mutane sun yi farkon rayuwa mai kyau karshen rayuwar su ta zama to mummunar rayuwa daga cikin su akwai wani babban malamin Saudiya wanda ya shahara a ƙasar Saudiya malami ne babba yayi littattafai na wato yakin yaki da kafirci an san shi a Saudiya daidai daga cikin manya-manyan malamai amma a ƙarshen rayuwar shi sai ya je wajen wa'azi irin wa'azi da ake zuwa a kasashen turawa namanta ko dai ingila ko ƙasar alman sai ya je sai ya ga wata yarinya ya ce yana son ta aure ta ce ita kirista ce sharaɗin a aure ta shine abar musulunci shi ko sai ya yarda ya kafin ta bi wannan mata wannan malamin ɗaya daga cikin manyan malaman saudiya suna ne abdallah al-qasimi idan kana so ka shiga cikin internet sai ka rubuta alkasimi ko da larabci ko da faransai ko da angili alqi alqasi sai ka sa i wato qasimi s e m e shikenan sai ka gani wani malami ne babban malami ya shahara ya wallafa littattafai daban-daban daban-daban na musulunci amma a ƙarshe ya kafirta kuma haka yayi tsawon rayuwa a ƙasar Misra ya mutu an kataro mai sajiyar rasu ya kai shekara 80 da wani abu amma kuma bai dawo zuwa ga musulunci ba ina fata ana fahimta ta da kyau to kai wannan malami ne kai ilimin ka idan aka kwatanta da nashi kaga bai taka kara ya karya ba domin a Saudiya manya manyan malamai ma suna ɗaukar karatu gare shi amma saboda wata yarinya guda ya kafin ta bar addinin musulunci haka daga cikin waɗanda suka yi hijira zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha kun san hijira ta farko ta musulunci habasha an yi ta inda ake ce ma wato ethiopia yanzu ko kuma eritrea tsakanin eritrea da ethiopia nan ne sahabbai sun kai hijira ta farko da hijira ta biyu inda najashi hijira ta uku ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa madina daga cikin su akwai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun yi imani da nan daga makka suka tafi amma da yaje can sai ya ga wata kirista ita ba yace yana son ya aure ta tace a ita dai ita ba ta barin kristanci kuma sai an yi shiga cikin kristanci sannan ake aurenta shi ma wannan mutumin ya ya kafirta to kaga mutumin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi yayi hijira saboda ya tsira da addinin shi amma kuma ya je wani gari ya bar wannan addinin ya kafirta wannan yana nuna cewa rayuwa dan adam ya daina ruduwa na cewa ya gane sunna ko yana akan gaskiya shikenan komai ya riga ya kare a'a kullun ka dibi inda ka bar wani gibi in kana wani laifi wallahi ka bari don ta yi cikin wannan laifin zaka tsaya ka fada ka halaka da banza dole na mutum ya tashi ce kullun ihdinas siratal mustaqim Allah ka tabbatar da mu akan hanya ta shari'a kuma Allah ka ci gaba da shiryar da mu babu wani mutum wanda zai iya shari'a sai da yarda Allah kuma duk yadda kake akan shari'a wallahi kakka san tsammanin ka tsire mashi dan sai kaga ka mutu bisa ga imani to magana ta rige ta kadi don haka dole na mu daina ganin cewa kawai shi kenan an kare komi da komi aljanna za mu shiga koko za mu mutu akan musulunci Allah dai ya kashe mu akan musulunci rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu kenan bayan mun gane gaskiya wa hab lana min ladunka rahma Allah ka ba mu daga gare ka rahma ta musamman domin dukkan rahma wadda aga bayi bata kai ga rahma ubangiji ba an gane wannan ubangiji shine adda cikakken rahma shi yasa wata rana wata mata daga cikin waɗanda aka yi yaƙi aka kamo su wajen yaƙi ribabbin yaƙi sai ta ɗauki ɗanta da ta ga ɗanta cikin taro ta ruga ta ɗauke shi da gudu sai ta bashi nono yana sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbansa shin kuna ganin wannan za ta ɗauki ɗanta ta kaɗa cikin wuta suka ce ba zai taɓa yiwuwa ba ya ce to Allah ya fi ta tausayi da rahama wanda yana cewa rahama Allah ta wato ba ka iya kai misanta ta wannan ita ce wadda a gare mu tausayi wanda akwai tsakankanin mu to Allah subhanahu wataala shi adda rahama ta gaske shi yasa in ka samu rahama Allah to ka tsira rahama Allah kuma ta game komai da komai rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wa tabu sabilaka wa qina adhabil jahim amma wanda bai son ya shiga cikin rahama Allah shi yaso sai wanda ya ce shi bai son rahama Allah wanda ya ce kuma bai son rahama Allah shi kenan wannan ba za a ba za a kama shi ba da karhi a ce sai an sa cikin rahama Allah shi ya ce bai yi fasko ga abinda Allah ce ayi a samu rahama a samu hutun da babu wata wahala baya gare shi sun ce ba za su iyawa ba to ya za a yi da su mutum ne ka zo ka bashi kuɗi ya ce maka bai so to ya za ka yi da shi sai ka kama shi da karhi ka daure mai hannu ka sa mai kuɗi cikin aljihu ba zai yiwa ba wahab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah kai ne mai yawan baiwa domin siga ce ta mufa'ala al-wahhab mai yawan baiwa rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi kai ne zaka tarda mutane zaka hada su li yaumin ga wani yini wadan suka ce fi yaumin kenan a cikin wani yini la raiba fihi wanda babu shakka a cikin shi shine ranar tashar kiyama za a hada mutanen farko da mutanen karshe qul innal awwalina wal akhirin lamab'uth lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum za a tarda su Allah subhanahu wataala ya ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada za a katar da mutane gaba ɗaya za a tattara su yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun ranar da Allah zai hada ku ranar haduwa za a hada kowa da kowa da mutanen farko da mutanen karshe tun daga annabi Adam alaihi salam har mutanen da aka yi busa ta kaho ta karshen tashin duniya Allah subhanahu wataala zai hada su gaba ɗaya don haka inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah subhanahu wata'ala baya saba alƙawari tunda ko Allah bai saba alƙawari yayi alƙawarin za a tashi alƙiyama to ko tunda yayi alƙawarin za a tashi alƙiyama wallahi sai an yi shi dama saba alƙawari abu biyu ke sawa a yi shi imma dai rashin niyya ko kuma ya kasance rashin iko rashin samun dama in kaga mutum ya saba alƙawari to ko ya zamanto akwai illa guda biyu ko ya zamanto akwai illa guda illa biyu shine ya kasance bai da niyya sannan kuma ya zamanto bai da iko talaka ya maka alƙawarin abu misali shi talaka ne bai da abin da zai baka sannan kuma dama ko da ya ma alƙawari ƙarya yi ma kaga shi dama bai da niyya sannan kuma bai da iko mun fahimci wannan sannan kuma akwai shi kuma wanda yana da ikon amma niyya ce babu an gane ni ka zo wajen mai kuɗi ya ce maka na yi maka alƙawarin zan yi maka za ka zo so ɗai ya ƙiya ka zo so biyu ya ƙiya ka zo so uku ya ƙiya ba wai don babu abin ba yana da ikon amma bai da niyya akwai kuma wanda yana da niyya shi kuma bai da iko ina fata an fahimce ni akwai wanda yana son yayi alkhairi ko mutum ya maka alƙawarin zai yi ma amma kuma sai wani abu ya zo ya hana ikon nan ko ya kasa ikon baka ko ku wani abu ya zo ya gitta ya hana mai ya baka to idan wani abu na ya gitta na rashin damar baka to Allah subhanahu wataala ya sani shi yasa in mutum ya maka alƙawari amma bai samu ikon cika maka ba to wannan Allah bai zai kama shi ba amma waɗanda abubuwa guda biyu sun koru ga Allah subhanahu wataala ba yadda za a yi Allah ya kasa sannan kuma babu wani abu da ya karhin Allah subhanahu wataala kenan yayi niyyar sai an yi tashin alkiyama kuma yana da ikon da zai sa wa kiyama ta tsayu don haka ko dole kiyama sai ta tsayu ina fata an fahimce ni innal ladina kafaru إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار Allah ce innal ladhina kafaru waɗanda suka kafirce ba a kawo abin da suka kafirce ma ba domin ko dai ka ce sun kafirce ma duk abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa umum kenan ko kuma ka ce waɗanda suka kafirce domin duk wanda ya kafirce ma ka'ida guda ta Allah ya kafirce ma komai na Allah subhanahu wataala shi yasa Allah bai kawo menene suka kafirce ba bai ce innal ladina kafaru billahi ba bai ce innal ladina kafaru bi rasulillahi ba bai ce innal ladina kafaru bi yawmil qiyamati ba a sai ce innal ladina kafaru waɗanda suka kafirce ko dai mu ce duk abin da Allah ya faɗa suka sun kafirce mai ko kuma a'a duk wanda ya karyata aya guda ya kafirta don haka ba sai an kawo abin da suka kafirta ba duk sun kafirce mu komai da komai to lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a amwaluhum dukiyoyinsu wala auladuhum da ƴaƴansu lan tughniya anhum ba za su amfanar da su da komai ba min Allah daga Allah shay'an da wani abu an gane wannan domin kullun kafirai suna kiyasin duniya da lahira mutane kullun suna kiyasin duniya da lahira idan mutum ya ga ya samu kuɗi sai yana ganin cewa lahira ma in an ka to shi na ma zai samu wani abu tun da kaga Allah ya bar masu imanin nan ba su da kuɗi to ko kiyama an ka tai cikin wahala ba su karewa a wannan ba hujja bace yana yiwa mutum ya wahala a duniya kuma ya wahala a lahira shine kafiri an gane wannan amma mai imani ta yiwu ya wahala a duniya sannan kuma lahira tabbas zai ji daɗi ko kuma ya samu daɗi a duniya sannan kuma ya samu daɗi a lahira amma a ce duk mutumin da yake musulmi wato shi kenan sai ya wahala a duniya ba tabbas bane Allah ya rarraba ita duniya an ba waɗansu masu imani arziki an yi wasu talaka kafirai an yi waɗansu masu arziki an yi waɗansu talaka amma kullum kafirai duniya suke dibi sai su ce sai sun cere muna tunda yanzu su ne suke iya kere-kere to mu da na tashi alƙiyama mu haka za mu tashi an gane wannan wannan kuma abu ne wanda ya ci gaba da maimaituwa kullum kafirai suna aula kansu da masu imani ta wannan hanya shi yasa Allah yake maida musu martani afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada kaga ya kafirce mu ayoyin Allah yace kuma ko da za a yi kiyama la utayanna malan wa walada za a bashi ƴaƴa sannan kuma za a bashi dukiya an gane wannan a cikin suratul kahf wannan wanda suka yi jayayya da shi da aboki nai an gane ni wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kilta aljannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahra wa kana lahu samarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara wa dakhala jannatahu wa وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا kaga yace wala in rudittu ila rabbi in an koma zo in ma an tahi shi bai dada a tashi alkiyama ba dan yace ma azunnu sa'ata qa'ima amma kuma wala in rudittu ila rabbi idan na koma zuwa ga ubangiji na in ma za a yi kiyama muqaddarta to la ajidanna khairan minha munqalaba ina tabbatar da sai na samun makoma mai kyau fiye da wannan ta duniya wanda ka gane ka matsiyaci a nan duniya to kuma an tashi lahira matsiyaci za ka tashi an gane wannan haka sun ka ce wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin kafirai sun ce mu ne muka fi dukiya mu ne muka fi ƴaƴa masu yawa don haka wa ma nahnu bi mu'azzabin ba za a rubuta da mu ta shi alkiyama ba to shi yasa Allah subhanahu wataala ke moyin musu da martani an gane ni dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su wadatar da su da Allah daga komai ba da ka zo za a ce ai wata jahannama da kai an gane ni wa ulaika waɗannan kafirran hum waqudun nar sune an makamashi na wuta an gane wannan dama wuta Allah ya faɗi makamashinta annasu wal hijara ko ba haka ba to su kafirai rabi nan an kawo shi wato kafirai su ne an makamashin wutar jahannama Allah ya tsare mu dan haka abin mamaki ne mutumin da yake yana cikin AC yana ganin bai iya zuwa masallaci yayi sallah saboda akwai zahi da waɗanda sun kace ba su iya zuwa jihadi sun kace la tanfiru fil harr ko kada ku je ku yi jihadi akwai zafi Allah ce to qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun zamoto kai da kake ganin sanyi dole sai ka shashi jikinka yana sukulkulewa yana zubewa saboda wutar jahannama kuma kullama nazidat juluduhum baddallahum juludan ghayra hal yadhuqul azab Allah ya tsare mu kada bi ali fir'aun كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب الله يتي كدأب آل فرعون دأب كما الآن كو كما حال آل فرعون متانا فرعون والذين من قبلهم دون نسوك قباتيس ma'ana kenan fir'auna da waɗanda suka kafirce gaban shi kafin ya zo tunda an yi kafirai daban-daban daban kafin zuwan fir'auna halin su ya kasance kazzabu bi ayatina sun karyatar da ayoyin mu duk wanda annabin shi al- aka tura mai annabi karyatar da shi yake yi babu wata al'umma wadda aka samu ta gaskatar da annabinta in ba al'umma guda da Allah ya istisna'i ba ita ce al'umma ta annabi Yunus kazzabu bi ayatina sun karyatar da ayoyin mu ko ba haka ba Allah ce wa laqad jaa ala fir'auna an-nuzur kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir duk kowace al'umma annabin ta zo mata za ta karita suwa kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su saboda zunubin su Allah bai kama su ba saboda mi sai dan saboda zunubin su Allah bai kama mutane hakan da shi yasa idan ana son al'amura su tafi cikin ƙasa to a daina yawan zunubi dole a daina yawan kiɗe-kiɗe a daina yawan saƙon Allah duk waɗanda an kasan suna saƙon Allah a san hanyoyin da za a yi a toshe sai dai wanda zai yi da ɓoye amma saƙon Allah ya fito ga hili ana aikatawa to ba a neman rahama Allah subhanahu wataala Allah ko zai kama mu kamu kuma irin wanda ya ga dama in ya ga dama ya ɗauke ruwan sama in ya ga dama ya kawo yunwa in ya ga dama ya kawo rashin lahiya in ya ga dama ya kawo annoba in ya ga dama ya turo ambaliya ta ruwa duk garuruwa su cika da ruwa a rasa yadda za a yi ina fata an fahimce ni kun ga kwanakin baya is wato an yi tsananin zafi a kasar Pakistan fiye da mutum 400 suka mutu ko ba haka ba zamanin Salihu Jibbo an yi wani zahi Nijar fiye da mutum 500 sun ka mutu an fahimci wannan zunubi yana ɗaya daga cikin da abubuwan da suke kawo ci baya a cikin ƙasa kenan in an ka ce ci baya ya zo cikin ƙasa kada a ce malamai ne sun kai wa'azi a'a malamai wallahi ba su kawo ci baya cikin ƙasa malamai suna ga faɗin hanyar da za a yi a samu ci gaba a cikin ƙasa ina fata an fahimce ni amma dan malamai sun ce ba a fima ko malamai sun ce ba a kaza a ce suna suke son kada a taimako muna da kuɗi da ƙasashen turawa mu samu ci gaba wallahi muna halaka kanmu a'a in malamai suka ce ga abin da Allah ce ayi ayi ayi imani da Allah Allah a gani ana komawa baya ina fata an fince ni yau kasar Saudiya suna cikin wadata waye ba su wannan wadata Allah subhanahu wataala kana nuhin turawa suna yarda su dauki wadata su ba kasar da ita ce suke ganin alqiblar da take yaƙa su yana yiwa ba zai yiwa ba kai da kanka san ba zai yiwa ba amma Allah ya kai arzikin nan kuma da suke tsaye akan shari'a ta musulunci iya gurgurdun su Allah subhanahu wataala ya taimake su kana gani kai da kanka kana son a ce ka ce Saudiya kuma kai da kanka ka san dai a zamna a ji daɗi sai dai kasar Saudiya kana jin daɗi mutanen mu suna can duk wanda ya je wani daga Umra sai shalabi can wani daga Hajji sai shalabi can wani ya kai shekara 40 yanzu ma in dai ba bakin shi ka gane ba gane cewa dan Afirka ne bai ma jin Hausa bai san yaran Hausa ba ina fata an fahimce ni to amma saboda karancin imanin mu wani lokaci sai muna ganin cewa dubaran mu ita ce za ta fitar da mu ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala an gane wannan fa akhadhahumullahu bi dhunubihim Allah ya kama su da zunubinsu saboda hakan ga wato kun ga fir'auna Allah subhanahu wata'ala saboda zunubin da suke yi Allah subhanahu wata'ala ya wagara musu ayoyin shi daban-daban Allah ce walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsin min as-samarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin fa arsalna alayhi عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم العذاب الرجز إلى إذا أجلهم بالغه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم كاغا sun gane cewa lalle Allah subhanahu wataala shine yake kama su an ka tura wannan aka tura wannan an ka tura wannan to yanzu sun ka ce ya Musa da'u lana rabbak yanzu ka roƙa mu da ubangijinka la in ka shafta annar rijza in dai an ka dauke mu da wannan azaba to la nu'minanna laka yanzu zamu imani kaga ba gaskiya bane domin ya kamata su yi imani su jire budin Allah ba sai suka ce a'a in an dauke zamu baji Allah ce falan ma kashafna anhum rijza ila ajalihim balighuhu idahum yankufun ko da an ka dauke musu azaba sun kaga tabbata yanzu rayuwa ta dawo idza hum yankufuna sai ga suna suna suna canza alkawari ko ba haka ba akwai kuɗi kuɗi sun wato kasuwanci ya fara da baya yana sabon Allah kuɗi ne bai sa su sai cikin mi sai cikin kokowa sai cikin taimaka ma mawaka sai cikin taimaka ma masu sabon Allah in zaka sha giya ta jikka ɗari zai iya sai ma amma in kace kana son dala goma ka je ka sha ruwan fiya wata ba zai baka ba shikenan sai kasuwancin shi fara ja da baya kak kak kak kak babu kuɗin ɗaukar yan rawa babu kuɗin ɗaukar mawaka shikenan sai ga ya koma wajen malamai mallan kun san harkokin daufa su rikici a roƙan muna Allah a roƙan muna Allah wallahi mallan nayi alƙawalin kaza zan gina masallaci zan yi waye zan yi waye zan yi waye ya koma musulmi na gari amma da an sake buɗa mai kuɗi suka zo izahum yankusuna sai ka ji shi kuma tare can da waɗancan mutane na farko haka ne dan adam yake ba kowa yake jin tsoron Allah ba ko an bude kenan zunubi in Allah ya kama ka da shi ka gane Allah ya kama ka amma mutumin da Allah yake kama shi dan ya aikata wani aiki na sako kaga kuma Allah ya kawo mai sauki kuma bai gane ba to wannan mutum akwai alamun halaka da shi saboda su fir'auna ga sunan ayatin mufassalat in an kai musu wannan sai su dawo su ce mun tuba da ni'ima ta zo su koma zuwa ga kafirci kaga wannan yana nuna cewa in dai ba wahala ta zo ba ba za su yi imani ba shi ko in mutuwa ta zo to kuma wannan lokaci ko kace ka zo ba za a yarda ba kenan wannan yake nuna cewa akwai alamun halaka ga mutumin da yake sabon Allah Allah ya jarrabe shi kuma bayan an sake mai budi kuma ya koma zuwa ga sabon Allah fa akhadahum Allah bi dhunubihim Allah ya kama su saboda zunubin su da suka aikata wallahu shadidul iqab Allah subhanahu wataala mai tsananin ukuba ne qul lil ladina kafaru قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد na'am lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi yakin badar yakin badar ba a tafi wajen yaki ba ina fata an fahimce ni an fita ne saboda a kamo ko a tare ko a amshi ko a karbe wato kayan fatake na kayan ƙuraishawa waɗanda suka fito daga ƙasar sha ina fata an fahimce ni an fita saboda sun wato fitar da musulmi daga cikin gidajensu ko ba haka ba sun amshe dukiyar musulmi da an makka yanzu da suka turo kayansu na fatauci sai aka zo a amshi ana son a karbe su a amshi abu sufiyan shine ke tare da wannan jama'a ko da ya ji labari sai bi hanyar ƙasa su ko musulmi sai suka bi hanyar sama sai ba a haɗu ba su ko wato quraish kafin ran makka sai suka ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tare kayan su sai suka shirye runduna ta musamman don su zo su yaƙe su su kare dukiyar su da suka ji dukiyar su ta tsira marmakon su koma sai suka ce a'a yanzu kamata na yi su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su halaka shi da shi da waɗanda abba ya gare shi domin musuluncin nan a huta da shi huta ta mutu murhu an gane wannan sai Allah subhanahu wata'ala dama ya gaya muminai ko dai wannan ayari na fatake ko kuma rundunar yaki ta ƙurashi Allah sai ya haɗa su da guda su kuma musulmi suna son mi suna son waccan wanda ba ta yaki ba domin ita tafi sauki ko ba haka ba mutanen da ba su ɗauke makamai Allah ya ce wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum Allah ya musu alƙawalin ɗaya daga cikin jama'an nan sai ya haɗu da ita wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum kuna son wadda ba ta da kaya wa wato makami shi ake nuhi da kaya a wannan wuri kuna son wadda ba ta da makami ta kasance ita ce taku domin waɗancan 'yan kasuwa ne da kun zo kawai ce musu ɗaya za a yi su sabka a kame kaya an gane ni wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi shi ko Allah yana son ya tabbatar da gaskiya da kalimarsa ma'ana kuna ganin waccan ta fi sauki amma ga wadda za ta zama towa nasara gare ku wa yaqta adabir al-kafirin sannan kuma Allah ya yanke bayan kafirai sai bata ko da aka je Allah subhanahu wataala sai hada musulmi ba tare da an shirya ba sannan kuma ya hada su da waɗancan kafirai an gane wannan kuma babu wanda ya shirya da zai hadu da wani shi yasa Allah subhanahu wataala ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'at da alƙawari kun kai da za ku iya sabawa walakin li yaqdi Allahu amran kana maf'ula sai dai Allah ya yi zartar da wani hukunci wanda ya zamanto tilas menene shi li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wa inna Allaha la sami'un alim domin wanda zai halaka ya halaka akan hujja wanda kuma zai rayu ya rayu akan hujja shine ya ga hakikanin al'amari ina fata an fahimce ni to shikenan da aka zo wannan yakin aka shirya shi Allah da ya tashi sawa sai an gwabza ƙuraishawa adadinsu ya numkaɗin musulmi ko uku ko hudu ina fata an funci ni su sun fito da niyyar yaƙi sun zo da makamai an gane wannan su kuma musulmi ba su fito da niyyar yaƙi ba kuma adadinsu kaɗan ne ɗari uku da goma sha uku wata riwaya ko da goma sha biyu ko da goma sha ɗaya sannan ba su da makamai kuma ba su shiryo ma yaƙi ba ko ba haka ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna ma wato ƙuraishawa kafin ran makka musulmi yan kaɗan ne kwarai sosai su kuma musulmi sai aka nuna musu waɗannan kafiran kuma yan kaɗan ne shi yasa Allah ce wa idh yurikumuhum idhil taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula lokacin da an ka haɗu idiri kumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan shi Allah subhanahu wa ta'ala sai nuna ma musulmi cewa quraishawa ba su da yawa kafin ran su Abu Jahal wa yuqallilukum fi a'yunihim ku kuma yana karamtar da ku a cikin ganin su yana nuna muku cewa adadin da ma suke gani bai ma kai haka nan ba suna ganin kawai loma guda ce kawai za a wuce da ita sai Allah ce li yaqdi Allahu amran kana maf'ula kaga Allah subhanahu wa ta'ala yayi sai an yi wannan yakin kuma sai an yi shi to sai aka zo sai aka gwabza adadin musulmi yan kaɗan ne kuma Allah ya taimake su shi yasa Allah ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla kuna yan kaɗan kaskantacci kuma ba ku da ƙarfi an gane wannan to da aka yi wannan sai zamanto shine fasila bainal kufri wal iman daga ran nan qurayshawa suka ji tsoron musulunci aka zo aka buga yaƙi aka kashe manya-manya su abu jahal dun nan rayu su ta tafi su utba ibn rabi'a su shaiba ibn rabi'a dun an ka halakar da su aka kama mutum saba'in saura kuma suka gudu wannan wuri kuma yakin badar da aka yi har yanzu akwai alamar shi a wato wurin da aka yi wannan yakin har yanzu yana nan a Saudiya bare da muka je karatu ba a wuce wata uku ba an kai mu wannan wurin shuhada Uhud makabartar su tana nan wurin da aka yi yakin har yanzu Allah ya sa ruwa sun zo sun zamna wurin manya manyan dabila akwai gadon da an ka azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi wannan yaki an gina wani babban masallaci a wurin har ana kira dai Masjidu Arish masallacin gado wato al-Arsh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi an gane wannan manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam da za a wannan yaki hankalin shi ya tashi yana addu'a wato rida'akin shi dan mayafin shi wanda ke sai da shi yana faduwa abubakar yana maida mai yana cewa allahumma in tahlik hadhihi al-isaba falan tu'bada fil ard Allah in an ka halakar da waɗanda mutane to ba a sake bauta ma bayan kasa domin ni su kadai na gare ni bakin abin da hito da shi na kai karshe na bakin dan jallina na na karshe in ya kare na kare da an halaka waɗannan mutane ba za a bauta maka bayan kasa Allah ya cin manzo Allah ya dauki kasa ya jefa cikin idanunsu ko da ya dauki kasa ya jefa Allah ya isar da ita zuwa ga idanunsu duk suka rikice aka je aka kama su ana ta kashewa duk sai da suka gudu to bayan an yi wannan yaki an kare to su yahudawan madina dama ka san shi makiyinka kullun in kana da karfi sai ya shiru don ya san bai iya taba kai zaman lafiya amma me yake so musiba ta same ka to da ta same ka sai ga makiya kullun za a hada kai don saboda ai maka ai maka wato cin kura ma'ana lokacin da su yahudawa suna jiran ayyaki su ji an ce an kashe muminai sauran dan abin da ya saura dukiya da komai su karbe sai suka ji an ce ai quraishawa sun gudu an halakar da su sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu wato la yaghurrannaka an qad qatalta nafaran min quraish aghmaran la ya'rifuna alqital kada wato ya rude ka saboda ka halakar da wato waɗansu jama'a daga cikin quraishawa aghmaran wato wawaye waɗanda ba su da dubara an fahimce ni suka ce la ya'rifuna alqital ai busan yaki ba kenan kakka sa tsammani mu zaka iya yakan mu kenan su sun yi jiran an halakar da shi su su ji dadi to yanzu wannan bai san ba sai suka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai Allah ce to qul lil ladzina kafaru ka gaya mu waɗanda suka kafirta kenan nan yahudawa ake nufi idan muka dauki wannan sababin nuzul an gane ni satughlabuna za a rinjaye ku tabbas kuma an rinjaye su domin Allah subhanahu wataala ya ba manzon sallallahu alaihi wasallam iko akan shi ya fitar da su an gane ni huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar kaga Allah ya bashi iko akan satughlabuna za a rinjaye su an faɗi lokacin ba a faɗi ba to min awwal yawm awwal al-hashr awwal al-hashr Allah ya taimake shi akan su ko ba haka ba wannan ya nuna cewa al-qur'ani wato wahayi ne daga Allah domin an faɗa musu cewa za a rinjaye su wani lokaci ne ba a faɗi ba amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba sai da fitar da su daga wannan wurin satughlabuna za a rinjaye ku sannan kuma wa tuhsharuna ila jahannama za a tattaro ku za a tura ku zuwa ga wutar jahannama ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ce wa bi'sal mihad wato shimfida ta yi muni jahannama ta zama to ita ce wurin wurin kwancin mutum ko ba haka ba duk da wundi in ya tsuho kwarai in yana suka ka ba ba wurin kwana mai dadi ba to ina ga mutumin da za a cewa zai kwanta zuwa ga wuta wutan nan kuma sama da ƙasa ko ina wuta ce lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal sama da ƙasa wuta ce ko ina ita ce wuta babu abin da suke ji illa wuta kaga azaba ta yawa Allah ya tsare mu qad kana lakum aya
قد كان لكم آية في في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
Allah ya ce qad kana lakum haqiqa ya kasance gare ku ayatun aya fi fi'ataini a cikin watansu jama'a guda biyu iltaqata waɗanda suka haɗu jama'a guda biyu waɗanda suka haɗu da irin wanda larabcin alkur'ani ne waɗansu ulama'ul lugha suka ce in ka ce iltaqaitu bihi kayi kuskure domin Allah ya ce bai ce iltaqat ukhra bi ukhra ba sai ce iltaqata wannan shine larabci sahihi amma yanzu duk inda ka samu wani mutum mai koyon larabci sai ya ce iltaqaitu bihi ko iltaqaina bihi a'a wato ya kamata a ce iltaqata ko ko iltaqaya mun hadu da ni da wani an gane ni amma sai ka ce iltaqaitu bihi sun ka ce alqur'ani cewa ya iltaqata bai ce iltaqat bil ukhra ba an gane wannan wato sun hadu fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya daga cikinsu jama'a ce wadda tana yaƙi don ɗaukakar da kalmar Allah subhanahu wataala kaga wannan ya nuna Allah ya tsarkake waɗanda suka yi yakin badar an gane ni domin ya yi shaida cewa suna yaƙi ne don ɗaukakar da kalmar Allah to wanda zai zo ya kafirtar da su ya ce sahabbai sun kafirta me dalilin ka wannan aya ce ta faɗi abinda a cikin zukatansu babu wanda ya san abinda a cikin zukata sai wa sai Allah subhanahu wataala sai ce to fi'atun tuqatilu fi sabilillahi jama'a ce mai yaƙi don ɗaukakar da kalimar Allah kaga yaƙin badar ne wannan ya nuna cewa waɗanda suka je yaƙin badar musulmi ne wannan kuma ya nuna cewa hadisin da ya tabbatar da cewa duk wanda ya je yaƙin badar ɗan aljanna ne akwai dalili domin Allah ya ce suna yaƙi ne don ɗaukakar da kalimar Allah shi ko duk wanda yake yaƙi don ɗaukakar da kalimar Allah ina makoma ta take aljanna wa ukhra kafiratun ɗaya daga ciki kuma ko ko ɗaya daga jama'ar kafiratun kafira ce ma'ana ba ta akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala yarawnahum mislaihim ra'ayal aini su suna ganin su mislaihim tarkamsu Allah ce ra'ayal aini amma a ganin ido wannan yana nuna kenan su waɗancan suna ganin sun fi yawan sun fi yawan muminai an gane ni su kuma muminai Allah ya nuna musu cewa waɗancan kaɗan ne kenan kaga kowane Allah subhanahu wata'ala yana nuna mai al'amarin ba irin yadda yake kallon shi ba ko kuma su hakikatan zahiran suna ganin muminai kaɗan ne domin su sun riɓanya muminai ma fiye da su biyu an gane wannan sun fita sun fi su dubu musulmi su ɗari uku da wani abu kaga hakikatan suna ganin su ma sun riɓanya su amma su muminai suna Allah ya wato karantar ma da adadin Qurayshawa wa yuqallilukum fi a'yunihim a wato idhi wato إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا كاغسي الله يميد كافر ريئا كالان dammi Allah yana son a gwabza in kun kaga adadi yayi muku yawa bi za ku yi sai ku yi gudu amma sai Allah ya mayar da su yan kadan kinan kaga ashe komai sai da izinin Allah shi ke tafiya gashi adadi ne mai yawa amma Allah ya mayar da shi dan kadan an gane wannan wato wannan yana nuna cewa ashe al'amari ga hannun ubangiji yake wani yana can yana da miliyon ɗari amma ganin ya kai talaka yake a Nijar don mi don masu miliyon ɗari yake kallo miliyon miliyar guda yake kallo ko ba haka ba shi ko mai miliyar guda yana ganin bai da ko dala Nijar shi yasa bai hidda zakka bai taimakon mutane saboda ya ji an ce wani kwantukin shi miliyar goma ne son ya kai kuɗi ne sun kai miliyar goma an gane wannan wani kuma yana da jikka ɗari biyar yana gode ma Allah da su yake ci da iyali ne mata biyu gare shi da 'ya'ya sun kai hudu cikin jikka ɗari biyar ake ci a kwana kuma a yi ma Allah ibada kuma a yi sallah al'amari yana daga hannun Allah kenan abin da kake gani mai yawa wani kaɗan yake ganin shi idan ko kana da imani to ya kamata ka girmamar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka sai Allah subhanahu wata'ala ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana taimako da nasarar shi wanda ya so waɗannan da ake ganin yan kaɗan ne waɗannan da ake ganin wawaye ne waɗannan da ake ganin ba su cikin shiri su Allah ya ba nasara ranar Badr sai ga kafirai manya manya su Abu Jahal an kashe su an ɗauke su an kada cikin rijiya ta Badr badar kalibu badar wato akwai wata rijiya da annan nan aka jefa su gaba daya sauran kuma suka ruga da gudu suka yi makka aka wace kaga da za a kalli lokacin da wannan yakin zai yi hatta da wanda zai gani inda kana kallo yanzu a ce maka kamar film na na bidiyo kaga waɗanga ɗari uku nan waɗanga kaza waɗanga da makamai in an ce ma wani na zai rinjaye kai da kan kana cewa to alamar ƙarfi tana ga mai jiki ko ba haka malam bahaushe ce ba eh amma kuma ba haka take ba an gane wannan inna fi zalika hakika a cikin wannan abin da ubangiji ya nuna wannan jama'a wadda take yar kadan ba ta da yawa tarrin jayi mai yawa la ibratan akwai abin lura li ulil absar ga abuta basira waɗanda suke da hankali suke gane al'amura na ubangiji sai su gane cewa ba yawan makamai bane sannan kuma ba yawan jama'a bane ke bada nasara a'a imani kuma da yarda Allah in Allah ya yarda to Allah zai bada nasara in ko bai so ba ba za a samu nasara nan ba زين للناس
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Allah ya ce zuyina linnasi an kawata ma mutane wanga aya ta shafi kowa da kowa babban magana kenan an fahimci wannan an kawata ma mutane hubbu shahawati so na shawa minan nisa'i na daga mata asalin zuyina shine a kawata maka abu ya zama to kana gani- kana kana jin dadin shi ba wai dole ba sai abinda kake gani ka san wani an ce kawa abinda ake gani da ido ina fata an fahimce ni a'a duk abinda yake jamilan na husnal manzari ko ko husnul sam'i ko husnul lamsi ko husnul tafkir duk abin da rayuwa tana jin daɗin shi ana iya kawata mata shi shi yasa abin da yake da kyau ga idanu shi ne abin da idanu suke gani abin da ake kawata ma mutum na saurare yana zama tuwa cikin kunya ake jin shi ko ba haka ba ga wa'azi ga music wani da mutane suke jin daɗi kaga suna jin daɗin music kaga an kawata musu sauraren music an gane wannan da kyau sannan kuma akwai abin da ana jin daɗin taɓin shi wani ya son ya taɓa abin da yake haramun sannan ya ji daɗi ina fata an fahimce ni sannan akwai jin daɗi na tunani wanda aka kawata maka an fahimce ni kamar kafirci da musulunci ko ba haka ba ko ko zama MC da ahli sunna kaga wani shi ya son ya zama to MC don ya son ya samu ya sako bandana in ya sa bandana sai ya sa bagi in ya sa bagi suna ne Abdullahi sai ya cire sai mai suwa yar keli ina fata an fahimce ni sannan in zai tahiya sai ya bar yin Hausa ya son yana Angale bai son yana yin Hausa ko da yaushe dan ya kamata ku gane cewa shi American ne an gane wannan kaga an kawata mai wannan an fahimce ni shi kuma wani musulunci an ka kawata mai yayi son zan ahli sunna ga gemun shi ga kaza ga kaza ga kaza shi yasa in an ce an kawata abu ba wai sai abin da ijiya take gani bata ji dadi a'a hatta da abin da zaka yi tunani ka ji dadin shi shi ma kawata ma shi ake yi an gane wannan to don haka an kawata wa ya kawata in ji malamai suka ce domiri in ma a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawata ko kuma a ce shedan ya kawata domin shedan yana kawata ayyuka ko ba haka ba wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun Allah shi na kawatawa innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun amma akwai bambanci tsakanin kawatawa ta Allah da kawatawa ta shedan shi shaidan ya zo na ya kawata musu ƙarya sun bi Allah subhanahu wataala ya ce musu kada a bi ƙarya suka ce sai mun bi shi kenan sai aka bar su da ƙaryar su falamma zaqu azaqa Allahu qulubahum an gane wannan Allah bai batar da kai Allah subhanahu wataala inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura amma shaidan shi ke zakkuwa sai ya kawata maka haramu shi yasa haram ta hi halatu wuya amma kuma kullum mutane sun yi son aikata haram kullun in ka duba cikin halas akwai nutsuwa in ka duba cikin halas akwai kwanciyar hankali in ka duba cikin halas akwai mutunci ko ba haka ba amma mutane ba su santa ina fata an fahimce ni mutumin da ke kwana gidan karuwa kullum yana cikin hadari ana iya halbe mutum gidan karuwa rikici na iya tashi gidan karuwa ko ba haka ba amma mutumin da yake gida ne dakin mata taifa kafin rikici guda ya tashi gidan mutum yana tare da mata ta yi rikici ɗari sun tashi gidan karuwa amma mutane suna son kwana gidan karuwa ko ba haka ba da masallaci da gidan giya ina na rigima suka zahin tashi gidan giya yanzu na wani na shan giya shi kwashe butali ya lo isa mashi cikin ciki ko da barakai aka faɗa fa masallaci ko sai a zo a yi sallah mutane ma suna ba juna hakuri ana assalamu alaikum assalamu alaikum amma mutane ba su son masallaci ko ba haka ba eh? a zo a yi sallah minti goma shi shine yafi tsawon lokaci ko kodara masu dara kodagai sai su zo su zamna tun daga karfe shidda na safe sai karfe shidda na marice shi bai wani aiki ba amma yana nan yana jefa kodagan banza da shi amma in an ka zo sallah liman yayi raka'a hudu minti goma sallah azhar sai ce ka cika mu da yin sallah kai mu wanga sallah ko zamanin sahabbai ta yi mu yawa ina ba ta fahimce ni in aka zo aka ce mutane su zo wajen wa'azi minti talatin ko awa ɗaya bai iya hakuri ya saurari tafsiri minti talatin ko awa ɗaya amma shugaban farcin shi in an ka ce zai zo zai yi tsaye cikin rana tun daga karfe goma na rana sai karfe uku na marece ko karfe hudu ko karfe biyar ko karfe shida sai mai gidan fartikin shi ya wuce ya ɗaga mai hannu ko bai san shi ba sannan hankalin shi ya kwanta ko ba haka nan bane to kaka da haram da halal wani ne fi sauki amma mutane ba su ganewa Allah ya gane da mu zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa an kawata ma mutane so na shawa na mata kowa akai komi ta'addancin ka komi shedancin ka komi kasancewa ka malami an sanya ma son mata dole sai ka so mata shugaban kasa America yana da mata ko ba haka ba duk wani malami da kaji ana faɗi komi tsoron Allah shi yana da mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata an kawata ma mutane son mata shi yasa da waɗansu suka aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi aure Allah ce wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun aiko manzanni da suka gabace ka mun sanya musu azwajan suna da mata annabi Musa yana da mata wa zurriya mun ba su yaya to kai dan me za a aibantar da kai kai ne an mazo na farko an gane wannan dole na komi darajar ka sai ka so mata amma ba son mata bane a banna akwai hanya ta shari'a akwai hanya wanda ba ta shari'a ba a yi aure Allah ya halatta a samu ‘ya'ya ta hanyar sunna Allah ya halitta wannan shi babu laifi gare shi in ana yaƙi na musulunci ka samu goya wannan kuma an halatta ma ita amma faman ibtagha wara a zalika fa ulaika humul adu ina ba ta fahimce ni son mata ba shine laifi ba amma a'a abi hanyar da shari'a bata ce ba shine Allah subhanahu wataala hana wal banina da son ƴaƴa mutane suna son ƴaƴa ana son ƴaƴa saboda ai kawa da su ga sunan suna da yawa mutum yana son shiga iyalai sun yawa su zo suna mai hira shina jin daɗi ina fata an fahimce ni sannan kuma yana ganin cewa in ya tsufa za su iya taimaka mai yana ganin kuma in shina da ɗiya da yawa mai masu shekara talatin arba'in arba'in to ko ɓarawo ya faɗo gida ne da an yi magana ana canye shi ko ba haka ba yana ganin kuma in kace za ka yi mai rashin mutunci ko ya tsufa sai ce wallahi ina sawa ɗiya su tafka ma mugun kashi cikin garin nan an fahimce ni shi yasa adam yana son yaya wal qanatir al muqantara da dukiya wadda an katar da mai yawa min zahabi na daga az-zahab shine zinariya wal fidda da azurfa yanzu kuma sai mu ce da kuɗi domin su ne yanzu suka zamanto tamkar azurfa da zinariya ya hiso ya ji an ce bank kaza yana da kwanti bloke bank kaza yana da kwanti bloke kwanti kaza yana da kwanti bloke ko wace bank an ka zo akwai kwanti bloke kwanti bloke gare shi alqanatir almuqantara sai yan miliyardar milci miliyardar ko ko ilil flourish demand yana so a ce duk duniya ya kuwa kuɗi dan adam yana son dukiya saboda dukiya tana burge shi sannan da dukiya yake iya irin gabatar da abin da yake so musamman wannan zamani da muke ciki in ka zo ka ce abu kaza ƙarya ne duk waɗanda abba gare su ce ƙarya ne in ka ce gaskiya ne su ce gaskiya ne ko ba haka ba ka shiga mota mai kyau ka auri irin matar da kake so ko ba haka ba sai ka ji an ce wancan bawa na ana ce mai bawa sai Allah ya bashi arziki sai zo ma aure sai ya bashi kai tsaye ina fata fahimce ni me yasa aka bashi saboda kuɗin shi ko ba haka ba kana alaran ma ka sha qur'ani izir 60 na cikin kanka ka zo neman aure sai da tanan colonel da don yazo shi neman aure ba za ba sai san ka karanta qur'ani in kana karantawa wal qanatiril muqantara da dukiya wadda take mai yawa wadda aka tarda min zahabi na daga zinariya wal fidda da azurfa Allah ce wal khailil musawwama da wato dawakai waɗanda aka kawata na alama na tinkahu kun san kowace gwamnati ta duniya kowane sarki na duniya kowane mai kuɗi na duniya in ya kasaita yana da dawakai na waɗanda aka kawata na fita na jin daɗi gwamnatin amerika akwai dawakai waɗanda ta aji waɗanda za a kiyon su saboda a yi tinkahu idan fata an fahimce ni hakan ga gwamnatin nijar tana da dawakai kaka sa tsammanin babu su akwai su duk kowane sarki kuma bai yarda ya zama to ko da shi na hawan vewit akwai doki wanda yake hawa domin vewit kin nan ba ta kai darajar ranar da za a cewa ya yi hawa ba yana bisa doki ya fito yana gari jama'a ko ba kanan ba vewit biya ina za a iya mutane hakan ga amma hawa ha wancan zai biyu na yana cewa sannu sannu yana daga mutane yana cewa ga sarki can ya wuce Allah ya taimake ka Allah shi ya zamanin ka Allah shi ma kaza ko ba haka ba don haka yana daga cikin abubuwa na tinkahu wal an'am mutane suna son dabbobi a ce yana da dabbobi garke kaza yana da eh, saniya ɗari biyar wajen wancan bahilla ce an bashi yayi dajin agadas wancan an bashi saniya ɗari biyu yayi kaza wancan an bashi ga sunan ta yi yawa wal har sannan kuma wato da abin noma wani yana son a ce dame dubu shike yi wani dame dubu biyar wani dame dubu goma to duka waɗanda su ne abubuwan da ajin daɗin rayuwar duniya an gane wannan to sai malamai suka ce shin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo waɗannan abubuwa ya jero su shin hakikatan dan adam da aka jero hubbul hubbu shawati minan nisa'i shin dan adam ya fi son mace wal banina sannan mata wal qanatir al muqantara sannan dukiya sannan kuma wal khayl sannan dawakai wal an'am sannan dabbobi wal harth da abin noma ko ko dai Allah dai ya jero su zaka iske wani ya fi son wani waɗansu suka ce ɗan adam ya fi son mace ko ba haka ba waɗansu suka ce a'a to amma yanzu sai mu zo mu auna shin yanzu da mata da ƴaƴa wa aka fi su da yawa daga cikin mutane me suka fi su eh a ba da amsa mutane kashi 90 cikin 100 ko kashi 95 ko in ce 99 na fa in ban jure ba sun fi son matansu akan ƴaƴansu ko ba haka ba saboda mata tai zai iya raba kaya da uwa tai da uba ne ko ba haka ba wani da zaran uba ne da uwa tana bata ma mata sai da rai to shikenan sai ce to in gidanka na ina barwa abinka ko ba haka ba ƴaƴa ne shina da amarya kuma shina da ɗiya to kuma su ko ɗiyan nan suna taba amarya ka ku ga akwai bala'i sai ce to na haramta ba shiga gidana kak san su entardi ko ba haka ba da yawan mutane sun fi son matan su akan ƴaƴan su ka hinka ga mutum wanda ya fi son ɗanai akan mata sai sai an bincika akwai mutanen da amma sun yi karamci kwarai saboda mace mutum yana ganin da ita yake rayuwa musamman in girma ya fara kama shi yana da mata uku ya samu yanzu akwai dan hali ya aure yar karaman mata su ko iya ne suna son su birkice ta to in bu su yi mau in bu su bi ta a hankali ba wallahi za ta sa a kori iyayen su kuma su ma a kore su ya sun ya zama daga shi sai ita shi kadai ba abin da ya sha mai kai sauran kowa sai wanda zai yi an gane wannan shi yasa hadari ne mutum girma ya kama shi ƴaƴa ne su ce sai sun kori mata ta karama baban ku ne girma ya kama shi bai dace ba a ga babanku saman hanya yana yawo da 'yan mata ko ba haka ba shi kuma mace tana yiwa da ta kai shekara 45 shawa ta ɗauke mata ko mijinta ya ce yana so ya kwanciyar da ita ce ba za ta yadda ba to shi kuma yana da bukata kuma ya ga yarinya zai aure ku kuma 'ya'ya ne kun ce ba ku yadda ba saboda kishin mahaifiyarku to in kun kai kishin mahaifiyarku mahaifinku kuna son a gane shi tare da 'yan mata na banza ku gidan karuwai ga hanya ta halat wadda Allah ya bada umarni a yi ita ce kamata a yi to ku kuma kun hana ya kuka ce kenan kun ce dole fitina ta tashi shi yasa kun ja ma uku yabu domin da an zo an kai rikici sai ce uku ta ta iza ku sai ce nayi miki saki uku ya kare da ita ku kuma ya ce duk ku duka ga wanda ya sake takowa bakin kohon gidana duk wanda ya sake takowa bakin kohon gidana yana tsine mai duka gaba daya shikenan khalas sai ya ja yarinya sai ya sa cikin gida shi liki daga shi sai ya bai son kowa Allah ya kyauta to don haka hakika dan adam waɗansu sun fi son mata a duniya waɗansu kuma karanci sun fi son ƴaƴa waɗansu kuma sun fi son dukiya an fahimce ni wani duk lokacin da za a taɓa dukiya sai ba zai taɓa yadda ba ko ba haka ba amma kuma watsansu sun fi son mata domin mutum na iya sawo dukiya mai yawa saboda ya samu mace an gane wannan to sannan wal an'ami wal harf zalika mata'ul hayatud dunya Allah ce wannan jin dadin rayuwar duniya ne dan jin dadin rayuwar duniya wanda za a yi na kwana biyu a yi shi a kare shike na rayuwar ta kare an gane ni malamai suka ce wannan aya da yawan mutane suna mata fahimta wadda bata dace ba domin suna sa wa tsammanin son dukiya haramun ne son mata haramun ne son wato dawakai irin waɗanga na alfahari haramun ne yin kaza haramun ne aka ce a'a ba haka bane waɗannan abubuwan Allah ya ce ya kawata muna cikin ɗabi'an mu muna son su amma menene ba a so ka yarda waɗannan abubuwan ka fifita su akan yarda Allah subhanahu wata'ala matarka halat ka sota halat ka yi rayuwa da ita amma duk lokacin da take son a saba ma Allah to nan ba za ka fifita ta akan Allah ba an gane wannan dukiyarka duk lokacin da za ta shagalatar da kai ko ta hana ma aiki na ibada to nan kuma sai ka maida ta baya sai kai aiki da aya ta cikin suratu at-tauba qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin allati ahabba ilaikum qul kace da su in kana aba'ukum idan iyayenku sun kasance wa abna'ukum da ƴaƴanku wa wa azwajukum da matanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa ashiratukum da jama'arku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiya wadda kuka same ta kuka tarda ta ko kuka yi tsururinta inji malaman zaure wa tijaratun takhshawna kasadaha da kuma kasuwanci wanda yake tsoron ya lalace an gane ni wato ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi kaga kun yi son su da Allah da manzon Allah kenan Allah ya son dan adam yana son mata tai amma kada son ta ya kai daidai da son Allah ko ya fi son Allah an gane wannan wannan shi zai nuna mana cewa idan matarka ta ce ita ba ta son addini kai kana son addini to ko ba za ta yi ba da wanda ya ce za shi gabas da wanda ya ce za shi yamma tahiya ba za ta yi ba kenan in kana musulmi kana son addini tun farko kada ka je ka ɗauko matar da kaga gidansu ba a son addini ko ba ruwansu da addini kuma za ta yi addini ba an gane ni dukiyarka rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah dole na waɗannan abubuwan mu daidaita lakol ba ta hi son Allah ba kenan in lokacin sallah yayi a tashi aje ayi sallah an gane wannan a dawo a cigaba da harkoki na karatu aikinka bai hi ba mai yiwuwa wani zai shiga cikin matsala ya ce to ai lakwal an ce muna ba a yarda ba mu yi sallah ko ba haka ba to me yasa yanzu al'amurra sun zo ga hannun mu ne muke rike da komai da komai sannan ba za mu iya canzawa ba ina fata an fahimci ni dole ne wannan abin kumiyar ya taɓa faruwa wato ga ƙasashen larabawa Isra'ila ta turo wato mutane su zo a tattauna saboda a samu zaman lafiya a ƙasar Misra an gane wannan ana tattaunawa tattaunawa za ta yi kamar kwana goma juma'a ta zo musulmi ba su ce komai ba an gane wannan ranar asabar sai yahuda suka ce to wannan taron za a daga shi saboda ranar su ce ta sallata addini sai musulmi suka ce musu a to mu na juma'a ai ba mu dage taron ba suka ce to mu ina ruwan mu ko ku kula da addinin kuma mu kula da addinin mu ko ba haka ba ko ba haka ba a kasashen mu na musulmi muna da inspector inspector yanzu waɗanda ke kula da karatu na lakol yan Niger na ko ba haka ba waɗanda suke kula da karatu na addini na turancin da na komai da komai musulmi na duka mu muna sallah kuma mun sallah hira mu sa tsari mu ce kaza muke so cikin makarantun nan mu ina fata an fahimce ni wannan shine da sa mu kira ran tashin alkiyama akwai abubuwa da dama ana samun canzawa wani mushe in ka tsaye sai baka zero ko ba haka ba yanzu ko mushanni da ɗaliban da ke karatu university ta Abdul Mumin da ke son addini sun fi yawa fiye da waɗanda ba su son addini in ka tsaye university Abdul Mumin wallahi sai kai mamaki da addini yake ci gaba ko ba haka ba kenan zuwa gaba wata rana ko sun so ko ba su so ba wallahi tallahi aikin addinin nan sai ya dawo wallahu wato zalika mata'ul hayatid dunya wannan dan jin dadin rayuwar duniya ne saboda mi saboda gushewa zai yi zillun ne zillun ne za'ilun inuwa ce mai gushewa duk yadda kaga kana jin dadi duniya wallahi wallahi jin dadin ta sai ya gushe saboda duniya tana da halaye in ma dai ka mutu ka bar dukiyar da duk abubuwan da kake jin dadin su ko ba haka ba ko kuma ka tsufa ya zamanto waɗannan abubuwan ko ka yi amfani da su baka jin daɗin su yanzu mutumin da ya ji shekara ɗari ko ɗari da hamsin don Allah in ka bashi oriba yana jin daɗin oriba oriban mi ko ba haka ba a to kuma ya zamanto kana cikin duniya sai Allah ya zare duniya sai baka cikin wahala kayi kuɗi kayi kuɗi kayi kuɗi sai Allah mai doka cikin talauci da kana iya cin nama yanzu ko baka iya cin nama sai dai kaga wani yaro ya baka dala 40 ka sai tsirin dala 20 ka sa 20 aljihu duniya kenan kana sa wani riga mai kyau ka koma cikin wahala kenan dai ko ka barta ka gane ni ko kuma kana cikin ta Allah ya zare ni'imar an gane ni ko ko ka tsuho ka kai inda koda kana da ita ba ta maka amfanin komi dan shekara da 150 ana aura mai budurwa mi zai yi da budurwa yana jiran lokacin mutuwa tai to wannan yake nuna maka cewa duniya zalika mata'ul hayatid dunya dan jin dadi ne wanda yake bushewa zai yi koda kana tare da shi kana cikin shi sai ka kai inda bai da wani dadi zuwa gare ka don haka mi ya kamata gare ka wallahu indahu husnul ma'ab Allah subhanahu wata'ala gare shi ne kyakkyawan makoma take qul a'unabbi'ukum قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد qul ka ce da su a'unabbi'ukum shin kuna son in ba ku labari bi khairin min zalikum ga mafi alkhairi daga waɗancan abubuwa da aka zana ana son abin da fi su alkhairi tunda dan adam kullun yana neman riba ne ko ba haka ba idan ka san nan za a samu riba ta miliyan guda nan za a samu riba ta miliyan goma ina za ka ina za a samu riba ta miliyan goma to a unabbi'ukum bi khairin min zalikum ga riba wadda ta fi waɗancan abubuwa lillazina taqaw ga waɗanda suka ji tsoron Allah ko kuma lillazina taqaw ga waɗanda suka ji tsoron wuta suka bar sabon Allah subhanahu wataala domin ana cewa ittaqullaha ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ko ko kana cewa ittaqun nar ku ji tsoron ku ji tsoron wuta domin Allah ya ce wattaqun nar allati uiddat lil kafirin to lillazina taqaw waɗanda suka ji tsoron Allah ko ko waɗanda suka ji tsoron wuta domin da tsoron Allah da tsoron wuta mutalazima ne wanda yake jin tsoron Allah yana jin tsoron wuta wanda yake jin tsoron wuta yana jin tsoron Allah subhanahu wataala tsoron Allah shi ke sa ka ji tsoron wuta don zai saka ciki tsoron wuta shi ke sa ka bar sabon Allah don kasan zai saka ciki duka tare suke ina fata an fahimce ni lilladina taqaw inda rabbihim wajen ubangijin su suna da jannatun wato gonaki ko kuma ka ce lambuna an gane ni shine jannatun tajri min tahti hal anhar waɗanda korama tana gudana a karkashin ta jannatun jam'i ne na aljanna shi kuma al- wato muf- wato mufrad janna an gane ni jam'i sai a ce jannat sai ya zama wato mulhaq ne bil bil jam'i muannas salim domin duk suna wanda yake karewa da ta'ul marbuta idan ana neman jam'in shi sai a kawo alifun da ta'ul in an ce muslima sai a ce muslimat mu'mina sai a ce mu'minat qanita sai a ce qanitat sadiqa sai a ce sadiqat shi ko janna kaga bai da muannas amma sai an ka ce mulhaq bi jam'i muannas salim sai an ka ce jannat malaman lugha sun ka ce musallaf lugawi ne abinda ake nufi da musallaf lugawi shine kalima wadda tana ɗaukar fatha da kasra da damma to shi ko musallafin lugawi in ji malaman luga yanqasimu ila qismaini akwai musallafin lugawi muttahidul ma'na akwai kuma musallafin lugawi mukhtaliful ma'na akwai wanda ma'anar shi guda ce akwai wanda kuma ma'anar shi za ta canza yanzu misali da an ka ce janna kun ga mun yi majimin fatha ko to muna iya mu mata kasra mu ce jinna sannan kuma muna iya mu ji mun damna mu ce junna ina fata an fahimce ni wannan ya zama to musallatul lugawi mukhtaliful ma'ana amma yanzu akwai musallatul lugawi mukhtaliful muttahidul ma'ana kamar yanzu misali mu ce yawmul arba'a a larabci yawmul arba'a mutane sun kasani ko ba ka ba amma ya halatta a ce yawmul irbi'a kuma a ce yawmul urbi'a duka ana fada kaga musallatul lugawi ne yana ɗaukar fatha ko kasra amma kuma ma'anar guda ce amma wanga janna jinna junna shi ko mukhtaliful ma'ana ne in nace aljannatu ana nufin aljanna an gane wannan in nace aljinnatu ana nufin aljannu domin qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas jami'i ne na aljanu in kuma an ka ce junna shine sulke ko abin kariya Allah ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah wannan shi ake cewa musallafin lugawi mukhtaliful ma'ana sannan ba za su bashi shawa ba amma in suna tahiya karkashin gidajensu kuma suna bi karkashin itace to wannan shine ke burge su kenan sai a ce tajri min tahti ashjari hal anha ko kuma tajri min tahti qusuri hal anha koramu suna gudana khalidina fiha suna masu dawoma a cikin ta babban jin dadi kenan domin duk dadin da zai yanke to ba daɗi ba ne malam bahaushe ya ce laihin daɗi karewa ko ba haka ba to su khalidi na fiha suna masu dawoma a cikinta ba yadda za a yi a fitar da su Allah ce wa azwajun mutahhara suna da mata tsarkakakku wani in kace mai menene azwajun mutahhara sai ce maka hurul aini ko ba haka ba a'a hatta da mata musulmai na duniya su ma za su shiga aljanna don Allah ce innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كاغا ماتا دنيا ذا سجاء الجنة تو أنك أزواج أنا مهم ماتا حور العين دكما ماتا جدا دنيا وأن بسك بالله an gane wannan da kyau mutahharatun waɗanda suke tsarkakakku Allah subhanahu wataala ya tsarkake su tsarki na zahiri da tsarki na baɗini kyawun su Allah ya bayani shi waɗannan lokaci ya kure mu da bamu iya- bamu samun damar da zamu kawo sifofin matan aljanna an gane wannan sannan kuma ɗabi'o'in su Allah ya tsarkake su ba yadda za a yi a samu wani kuskure ko irin matsalar da ake samu duniya Allah ya ba musu wa ridwanun min Allah sannan kuma karawa da karau a wato akwai yarda ta Allah ita ce wadda Allah ce wa ridwanun min Allah akbar a cikin suratul tauba duk waɗannan abubuwa da aka ce yarda Allah ta fi su don mi don yarda Allah ita ta tassa sun kada goma a cikin aljanna wallahu basirun bil ibad Allah mai gani na ga abin da bayi suke aikatawa ko kuma Allah subhanahu wataala masani ga abin da da bayinsa abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna anar mu sai kai mana addu'a
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغلقنا أبواب شرك يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم فصل وسلم وأنعم وبارك على محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا